بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعظمي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النير لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عذاء غير مجذوذ جاء منا cikin bayanin wannan aya lokaci ya cin muna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta aljanna da dawwama cikinta inda shehu ya bayanin cewa shi alkhulud ga lugar larabawa ba a nuhin har abada an dawwama abinda ya karyo ka alkhulud zama mai tsawo sai a ce mishi alkhulud da haka ya suna nuhin ya tabbata har abada sai su ce abada sai su fita cewa abada shi yasa ya ce khalidi na fiha abada a can wasu wurare wa nan yace kuma ya sifanta yan aljanna cewa za su dawwama a cikin aljanna haka yan wuta ma za su dawoma cikin wuta sai ce ma da mace samawa wal ardu matukar dawoma samai da ƙasa wannan kuma lukace shi ma bayani ne na harshen larabci idan laraba na nuhin abu ya dawoma sai su ce matukar dawoma samai da ƙasai saboda suna ya ta samai da ƙasai madawama ne ko da yaushe ƙur'ani ya zo a kan lugar larabci shi yasa ya yi magana irin tasu ya ce ma damace samawa to wani arzu matuƙar da wani samai da ƙasai yana nuhi abadan ha abada ko kuwa a shi a samawa to wani arzu ba na duniya ba na lahira kowa san lahira madawam ya ce ce au ma damace samawa to wani arzu samawa to al'akhira wa ardul akhira wato kaddawa masammai na lahira da ƙasa ko ƙasai na lahira lianna kullama yuzilluka fa huwa sama'un duk abinda ya maka inuwa to ya zamo sama wa kullu ma yuqilluka fa huwa ardun duk abinda ya ɗauki nauyinka to ya zamo ƙasa gare ka abun nuhi da kamar da yace madawama ne cikin wuta ga 'yan wuta madawama ne cikin aljanna ga 'yan aljanna shi ce khalidi na biya abadan masu dawama ne cikin aljanna ga 'yan aljanna da wuta ga 'yan wuta illa ma sha rabbuka sai abin da ubangijinka ya so kaga can shehu ya bayani cewa ma sha rabbuka nan ƙari ne ga ita muddat wadda za ta dawama har abada to yace ya qulul mufassir shi mai fassara shine sawi yana cewa auqatu khurujihim min aljahim ila zamhari illa ma sha rabbuka dinnan shine lokacin fita yan wuta daga wuta zuwa inda suka shan ruwan zafi za su dami Allah da kukan cewa kishirwa ta dame su kishirwa ta dame su sai a gargado su sai a zo inda aka shan ruwan zafi duk cikin jahannama ne to aka ba su ruwan sai ya zama gwamba jahannama da ruwan dan da sun kara ga huska kamin su kai ga baki duk komi ya narke ya zuba cikin ruwan ya narke kuma shi za a sha haka nan sai su ce Allah a maishe su wuta a maishe su wuta kuma ana maishe su kaba cewa Allah kishirwa kishirwa shine zamhari wal haqu ya ce amma abin da an mata bashi na gaskiya anna ahlul jannati khaliduna fiha abadan yan aljanna madawama ne cikin ta har abada kama wasafal qur'an kama da qur'ani ya sifanta wa ahlun nar su ma yan wuta khaliduna fiha abadan kama wasafal qur'an madawama ne cikin wuta kama da qur'ani ya sifanta har abada wa ahlul jannati su ya aljanna سوف يستمرون في الجنة في التنعم والترقي في النعم حتى يصلوا إلى حالة tushbihu halatahum bil azal za su ci gaba cikin aljanna cikin jin daɗi da ni'ima da ci gaba cikin ni'ima iri-iri har su koma ga wani hali wanda yake yayi kama da halin su fil azal can tun azal kasa al azal shine rashin farko al'abad rashin ƙarshe to can kamin a yi halitta su bayyana ai akwai halitta wato duk abin da kake gani ya zama sanda akwai shi ba a gane shi to kuma yanzu zai koma nan da aka gane zai koma kuma ba a gane shi daga can sai ya koma kamar yadda yake kayan a fara gane shi ne la ilaha illallah su ma yan wuta ya buƙauna fil imtihanati wal azab za su wazu cikin jarrabobi da azabobi iri iri tana caccanza su hatta yaslu ila halatin tushbihu halatahum fil azal har su koma zuwa ga halin da yake kama da halin su fil azal halin da suka ciki kahin ma su bayyana da bayan sun bayyana da bayan suna duniya da bayan suna lahira suna cikin wuta to kuma za su koma kamar da suke kahin ma a bayyanar da su a sa akwai su inda ma tajallal azal fil abad lokacin da azal da abar kenan za su yi tajalli da farko da ƙarshe sai su haɗe dama suna cewa albidaya hiya nihaya wan nihaya hiya albidaya yadda ake din nan tun azal kuma za a koma fil abad haka nan kuma dama bayyana ce kawai da kasancewa wancan na can kuma haka za a koma kamar can din kunna fi ilmin lahi fil azal kama kunna fi duniya can azal a ilimin Allah mun kasance yadda muke nan a duniya wato idan injiniya zai yi gida ai zai zo a zana to ai meye zai zana gidan da a cikin kan shi injiniya sanda zai zo ya zanen gida bayan an ga mai abin da ake so gida ne zai zana wanda a cikin kai ne lahiya lau da hentin da komi da komi shi yana ganin abu ne to abin nan da a cikin kai ne wanda yaka gani shine kokarin ya zana ga takarda sai a kawo wani injiniya kuma ya hidda zanen nan in bai ba zai ce nan bai ba wato ga gidan yana gani a kwakwalwa ta wannan da aga takarda ba shi bane haka in mai gini ya zo mai zane na ga takarda zai duba in ba haka ya gina shi ba zai ce nan bai ba ai kaza ne ba kaza bane to shi kuma da ada cikin kwakwalwa ta in ya zo da ginin ya saba ma abin da ce kwakwalwa ta zai ce bai yi ba ainihin wurin kaza ne kaga tun da ya ce ai kaza ne shi yana ganin abun shi to kaga ashe yadda gidan nan yake yanzu dama akwai shi fi ilmi almuhandis akwai shi zanen ne cikin ilmin muhandis to shi sura ce muku yadda ake din nan duniya da lahira dama akwai mu mu ne Allah ya hekai kuma wancan da a cikin ilimin Allah yana nan ba wai an ɗauko shi ba ne an kawo shi duniya a an dai shi ne yadda wancan yake ko bisa ga hali kamar yanzu yadda mutum aka haihe shi da ya iya zama ya iya rarrahe ya iya gudu duhu yana nan bayana ce kawai yake yana ce yana ta harkoki ne ko da zai tsufa ɗan jaririn nan na nan yadda yake dan haka da aka tafiya haka ake tafiya har an mutu a ta lahira duk abin da za a yi duk akwai shi ga ilimin Allah sai karshe kuma a koma yadda yake can ga Allah kafin ya bayyana sai azal ta bayyana cikin abad shikenan sai a koma wahadaniya la ilaha illa dama la mawjuda bi haqqin illa Allah subhanahu wataala yace shine tajallin azal cikin abad da tun cikin ilimin Allah subhanahu wataala a can azal muna nan yadda muke nan duniya wa kama sanakunu fil janna kuma muna nan yadda za mu kasance a aljanna sanar jo ila tilkal hala akhiran ƙarshe duk a gama abin da aka yi za mu koma ga wancan halin wanda yake fi ilmin lahi فيكون الأبد مرآة الأزل sai abad ta koma madibi na azal kaga in ka zo ga madibi ka duba za a ganka ciki ai ba kai bane ka bulle ka shiga ciki kuma ya an washe ba a ganin ka amma ko to wane ne kai ne ba kai bane to haka ne wa yakunu al-baqi huwa Allah tabaaraka wa ta'ala in akai haka to wanda zai wanzu shine Allah tabaaraka wa ta'ala dama yace kana Allah wala shay'a ma'ahu aliyu da bitsala ce huwa al'ana alama alaihi kana idan Allah yake lashe ya ma'ahu yanzu ma lashe ya ma'ahu nan gaba ma lashe ya ma'ahu huwa al'awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine na farko shine na ƙarshe shine mabayani shine boye kuma wannan aya ce ta alqur'ani ba ko fassara balle ai tawili ko a ce wani abu Allah shine na farko shine na ƙarshe shine mabayani shine boyayye kaga la ilaha illallah la budda an nasmahu al akhir yatajalla akhir kulli shay'in ma khuludi ahli jannati fil janna wa khuludi ahli nari fil nar tunda Allah ce baka ne al akhir shine na karshe to dole ko wannan sunan zai bayyana karshen komi dan in wani abu ya zama karshe ba Allah ba to ka karanta wannan aya kenan duk bayan duk an gama na ƙarshen to na ƙarshen ƙarshe shine Allah subhanahu wataala tare da dawama 'yan aljanna cikin aljanna da dawama 'yan wuta cikin wuta fala takfi bilatin mimma ya'budu haula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam fala ta ku fimbireta kakka zama cikin kokwanto daga abin da waɗannan ka bauta mawa na gumanka zami masu azaba kakka damu kamar yadda muka yi azaba ga waɗanda suka rigaye su na kafirai kakka damu nasu lokaci yana zuwa mu masu azaba kamar yadda muka waɗancan kafiran wannan ba da haƙuri ne ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya abuduna ba su bauta ma komi kuma ba su yin bauta kowace iri illa kama ya abu du'a ba'uhum sai kamar bauta gumaka na uwayensu idan uwayensu suka bauta ba gumaka su ma haka suka bauta ba gumaka ba wani abu ne ba kamar yadda uwayensu suka bauta ba gumaka min qablu kahin yanzu wa qad azabnahum wadancan ku kaga mu musu azaba fa kaifa bihim mi kacce gare su su ma'ana su ma za a musu azaba wa inna mu lamu wafuhum nasibahum ba su cika musu nasu rabo muke na azaba gairar manqusi cikakke ba abin tauyewa ba wala qad atayna musa alkitaba fakhtulifa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib wala qad atayna musa alkitaba haƙiƙa mun ba annabi Musa littafi shine at-Taura ba hutu lifafi sai aka yi sabani cikin shi wasu sun gaskata wasu kuma sun karyata kamar alkurani to kaga ashe kai gare ka ba abin damuwa bane dama haka aka saba walaula kalimatu sabaqat min rabbika badan kalma shine hukunci da ya riga daga ubangijinka na jinkirta hisabi da sakamako na halitta basirin tashin kiyama to bacin wannan abu ya riga laqudiya bainahum da an yanke hukunci tsakanin su fi duniya nan duniya bi maktalafu fi cikin abin da sun kasaba a cikin shi wayannahum masu ƙaryata abin da ka zo da shi lafi shakkin bin suna cikin shakka shi muribin mai afkar da su a cikin kokonto su kansu ba wai tsakanin su da Allah suka yi ba a'a suna cikin shakka na abin da suka haka sai ce wani bi makareci ne wani bi a ce aboka ne wani bi a ce dan sihiri ne wani bi a ce kaza wa in kullan dukkan halitta ga baki daya lamma la yuwaffiyan lam rabbuka amalum Allah zai cika musu sakamakon ayyukan su ga baki daya innahu Allah khabirun macikin sani ne bima ya'malu da abin da suke aikata alimin bi bawatinihi ka zawahirihi masani ne da koyan komi da komi na aikinsu da su kansu kamar yadda ya samu bayani fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كيدي يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم kaga ita kalmar kim da ji fastaqim istaqim kim din na gwada cewa ka tsaya kyam ce hillanci dan kwatanci ka tsaya kyam shine fastaqim ka tsaya kyam kada ka karkace kada ka lankwashe kada ka yi wani abu fastaqim ka tsaya kyam yadda an ka hore ka cikin komi zahirin wabatin wanda yake shi addawiya kullum muna yin siratul mustaqim to shine wannan siratul mustaqim shine zahirin ka da batinin ka tsaya kyam ga Allah babu waiwaye babu karkata babu rauni fastaqim ka daidaita ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alal amali akan yin aiki bima amara rabbuka da abinda ubangijinka ya horo da shi du'a da kuma kira ilaihi zuwa gare shi shine za ga azmu da hazmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai fara kira zuwa ga Allah har ya koma ga Allah ba sanyi sanyi ba sanyin gwiwa ba gudu ba ja da ba babu sassauci talauci da wadata lafiya da rashin lafiya samu da rashi wahala da jin daɗi duk bai sa manzon Allah ya canza ba daga istiqama din nan yadda ya fara haka ya kammala wanda shi addawa ga dan adam in ba da muwafaka ta annabta ba to kai tsaye ka ci gaba da aiki da abin da Allah ya hore ka da shi da kuma kira zuwa ga Allah kama umirta kamar yadda aka hore ka kakka rage karka kara amar Allah nabiyahu an yastagi ba kama amarahu anan Allah yana horon annabin shi ne ya daidaita kamar yadda aka hore shi ba kai kaɗai ba wa manta ba ma'aka ai wal yastaqim manta ba ma'aka duk wanda ya tuba ya zo ya bi ka shi ma ya yi tsaye kyam ga daidaita al'amuran Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara a hushai manzo Allah tsira da amincin tabbata gare shi hurhura ta yi mai gaugawa manzo Allah ya yi hurhura tun lokacin hurhura bai isa gare shi ba shaba rasuhu kanshi ya yi hurhura ƙabla wakati shaibu kayan lokacin hurhura kallamuhu sai suka yi mishi magana an ce sai na abokar shi ce ya rasulullahi kanka duk hurhura ne ya ce ba dole ba ai saboda hudu suratu hudun da yan uwanta shi shehu ya ce a ba wai dukanta ba a fastaqim kama umirta kawai sai tsoro ya kama shi sai kai ne ya buci da hurhura suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kad asra ilayka shebu hurhura ta yi ma sauri kale yace shayyabat ni hudun wa akhawatuha hudu da yan uwanta su suka sani hurhura su ne suratul waqi'a mursalati an bai tasalu idan shamsu kuwirat ita su suka sani furfura qalu suka ce dalilin haka duk isasul anbiya'i wa halakil umam saboda labarin annabawa da kuma halakar da al'ummomi shi hirkita shi haye hurhura ƙala ya ce la ba wannan ban da sun tambaye saboda labarin annabawa da halaka al'ummomi ya ce a ba shi ba bi ƙaulihi hudu ta sami hurhura saboda cewa da Allah ya fasta ƙim kama umirta ta sai tsoro ya kama ne sai hurhura أمره الله تبارك وتعالى أن يستقيم كما أمره الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya hore shi ya daidaita kamar yadda Allah ya hore shi tabaraka wa ta'ala fastaqim to menene istiqama al istiqamatu istiqama an yastaqima lisanul abdi halishan bawa ya daidaita akan bin umarnin Allah kada ya yadda ya saba ma Allah ko so kyas ga rayuwa ta wata sakima jawarihu wa qalbuhu wa ruhuhu wa kulluhu sannan ko dukkan gaban bawan Allah ya zama sun daidaita ga Allah ba za su sabi Allah ba ko kyas sannan zuciya ta ta zamo ta daidaita ga Allah wani wanda ba Allah ba ba zai ɗarso mai ga zuciya ba ko kyas haka nan ruhin shi ya zamo ya daidaita ga Allah subhanahu wataala wani abu bai ɗarsuwa ga ruhin shi wa kullu kai dukkan shi ga baki ɗaya ya zamo istiqama ya daidaita zuwa ga al'amarin Allah to kaga waka iya wannan sai masumi a ce ko tunaninka ko tunaninka kada wani abu ba Allah ba shi haɗo maka kamar yadda ibn al-farid ka cewa idza khadara li min siwaka iradatun idan wata cewa wani na da iko ko kaɗan ya ɗan ɗarso ga tunane na to ƙarshe ka cewa hakamtu bi riddati ni na hukunci da cewa na yi ridda to ashe ba shi kaɗai ba wani ba Allah ba ka ga yana iyawa ko ka ga bai iyawa kamar yanzu corona ɗin nan to ya ka ɗauki cewa ita ka kashewa ko ko matakan da aka ɗauka a ɗauki cewa su ka karewa to mutum ya kafir shi don kama Allah saboda ba mai yi sai Allah ba mai hana sai Allah to ita corona ba ta iya kashewa matakan da aka ɗauka duk da cewa muna mamaki duk duniya corona har yanzu ba a ce ga rigakafinta ba har yanzu ba a ce ga maganinta ba sai dai a ruɗe a ce a ban matsawa ga juna a zanki daɗa hanci a zanki wanki hannu ina masu cewa sun isa Italy, italiya america faransa ina ko ina har yau ba a ce ga rigakafin corona ba har yau ba a ce ga maganinta in ta kama mutum ba sai dai kawai fangima aka yi ta hauka to duk da haka wannan fangima ko da ma a ce an wuce ta a ce ga an yi wani abu wanda yake shine rigakafi ko ko wani abu wanda an maganinta to in ka ɗauka shi ka yi ba Allah ba ka kafirta haka in ka ɗauka korona ka kashewa ba Allah ba ka kafirta to shi ne istiƙama ka yi tsaye ƙyam tsakaninka da Allah halashenka da gabanka da zuciyarka da ruhinka da dukkanka kada wani abu wanda ba Allah ba ya ɗarso ma cewa kana iyawa gabanka kar su karkata ga wani abu wanda ba haka Allah ya ce ai ba المصطفى صلى الله عليه وسلم اتصف بذلك صلى الله عليه وسلم shi manzo Allah abun zabi sallallahu alaihi wasallam shi haka ya rayu ya sifantu da wannan fastaqim kama umirta haka yake wa amara man ittaba'ahu kuma ya hori duk wanda ya bi shi an yastaqimu kadhalika su ma su daidaita haka to amma kaga ba su iya yi kamate sai dai daidai furji daidai ruwa ne kai kai ta yi kai ta yi kai tunda ba masumi ba ne to sai kai ta ƙoƙari in ta kucce ka jawo ta in ya kucce ka jawo in hannunka ya karambani ya abin da daidai ba kai istighfari in idon ka so kalli abin da ba daidai ba kai istighfari to in ka saba ba daɗi ba daɗi da wahala sai ya zama kuma ka daidaita daidai rabonka wurin Allah subhanahu wataala amma shi alaihi salatu wasallam haka ya rayu fastaqim kama umarta ba wani abu wanda yake ba haka ba yanzu in ka duba 24 hours awa 24 sallar salma bai da kyas wanda yake sirri gare shi in ya fito cikin taro ana nan ƙurini da ido an tara hankali duk da motsi ya yi sai an ce da an kai kaza sai ya motsa iri kaza ko da murmushi za a ce da ya ce kaza sai ya murmushi ko ko da ya ce kaza sai ya tafi zanne ko ko ya gyara duk abin da ya yi cikin mutane an rubuta saboda su sahabbai ba su son ai wani abu ba su sani ba da haka in mutum habba zai zo ba to sai ya ce wani aboki na da Allah ka je masallaci yau ni zan je kasuwa duk abin da na samu zan kawo maka rabi kai kuma ya dawo abin da an kai ba da nan ka faɗa mani to shi duk abin da ya samu ba zai ci ciki ba ba zai taɓa ba zai aje sai an dawo sai ya dawo ya kira shi cito wani na dawo ga abin da Allah ya bamu ya kwaso kare kakaf abin da ya samu ya ce ga abin da Allah ya bamu sai su raba wanga rabi wanga rabi in ya boye sai ya ce to bari in sha da mi da mi an kai to haka tun da shi ma amintacce ne in motsawa an kai bai hudi ba ya ci amana da haka zai hudi cewa an saukar da aya iri kaza iri kaza iri kaza an yi hadisi iri kaza iri kaza iri kaza ga halin da ake sannan an yi baki kaza duk komi da komi zai kokari ya riƙe don kar ya ci haram dan in ya koye wani abu to abin da dan uwa ne ba shi kenan ba halal bane gare shi to shi yasa babu wani sirri wanda za a ce gashi koyi kuma in ya shiga gida ya rasu ya ban mata tara kowace mace tana taimako ne wurin ida sakon Allah subhanahu wataala duk abin da ya cikin gida sai sun faɗa ma maza cewa da ya shigo ga abin da ya ga abin da ya ga abin da ya ga abin da ya kai hatta na cikin mayahin iyali an ba da labarin ga yadda ya kai ga abun da aka yi gashi hatta zuwa wanka na tsalki dukkan matan suna cewa mun yi wanka tare da alaihi salatu wasalam hannuwan muna sabawa da juna wurin ɗiban ruwa har ya riƙe hannu na ya ce rage min ko ya riƙe hannu na ya ce rage min ruwa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma cikin wannan ba ka samu abun kashi ko kankane ya isa girman mu'jiza da kuma girman isma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tunananka da maganarka da halinka a ce babu sirri ko ba a samu abun ashe ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan mutum wani lokaci zai ta maganganu na faɗa ko wani abu sai ya ce wallahi haushi an ka bani wallahi raina ne ya ɓaci kaga kenan ya san abu nan ne ba haka ya kamata ba amma saboda hankalin shi ya je wurin haushin da aka bashi ko kuwa haka dai kamar yadda aka zahin nan sai ka ji mutum ya ce wallahi sai ka kamar in cire kayan da haka nan dan dai zahiya yawa hankali sai ya hana to shi ko irin wannan bai zo mai sallallahu alaihi wasallam duk mutum aka ce a tona mai asiri da aiki da tunani da magana to sai kaga abin da yake shi kai zai ji bai ji daɗi haka yake ba to amma shi manzala saboda fastaqim kama umirta babu wani abu wanda za a hito da shi kaga cewa ba haka ya kamata ko ko baya da kyawu ko ko kaza kaza a'a yana nan istiqaman nan yana akanta sallallahu alaihi wasallam to da haka mu ma ya hore mu cewa fastaqim kama umirta kai kokari ya zama batininka da zahirinka ba da bambanci kuma shine sufi na hakika dariƙa da ake shiga da sufanci abinda ake so da ɓoyonka da hilinka ya zama babu bambanci kuma da Allah zai ce maka wane shirya zuwa gobe mutuwa za a kai ce Allah shirin bizari ni shirya nake subhanallah a ce ko da ji zuwa baɗi a ce mutum ya shirya a ce a shirya nake wallahi kai ka za a ce wallahi Allah shirya nake saboda bai taɓa rabuwa da Allah ba ko kyauta to haka aka so kuma shi dan haka aka shiga ɗariƙa dan ka zamo baɗininka da zahirinka suna tare da Allah daidai wa daidai kuma da za a ce ka shirya don gamuwa da Allah ka ce Allah shirye nake duk abin da za a yi a yi to maza Allah ya ce mu yi kokari mu zamo haka nan to duk wanda ka ga yayi yayi in dai ba nabi bane to koyo ya ta yi duk da cewa shirya ta Allah ce amma dai koyo ake yi kai ta koyo kai ta koyo yan abu ya kubuce ce yan ka tuna kuma kai istighfari ka dawo to in muna son istiqama fala budda min tarki dunya wal iqbali ala Allah tabaraka wa ta'ala hatta tahsul al istiqamatu allati hiya nisfu taqwa in muna son mu zama ala siratil mustaqim to dole mu bar duniya kwata kwata mutun ya bar duniya kuma mu huskanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zama Allah dai ashagalin mu shi da bukin mu har istiqama ta tabbata gare mu to in ta tabbata ita ce discipline attaqwa shi tsoron Allah rabin shi al istiqama rabi ko as-sidq wal ikhlas shine gaskiya da kuma ikhlas yace wa nisfun as-sidq wal ikhlas nisbin shi tsoron Allah nisbin shi gaskiya da ikhlasi to da yace a bar duniya ba wai kwata-kwata ba a ce ba da duniya a'a idan za ka nemi duniya ka neme ta yadda Allah ya ce a nema kuma ka sani Allah shi adda ba ƙoƙarinka ba ba hanyarka ba da haka tunna Allah shi adda duniyar da kaka so to shi kenan ka bi shi sai shi baka duniyar nan kuma ko lahira ce ka san Allah shi adda lahira in kana son lahira ka neme ta ga Allah subhanahu wataala ni'mal malu salih da rajul salih maza Allah ce madalla da dukiya ta kirki ga mutum da kirki yanzu ga shi muna bukatar inda za mu zo mu laɓe mu yi tafsiri to ga munan ja'iz ja'iz ɗin nan dukiya aka sa aka zo aka yi ja'iz ɗin nan ta ɗan uwa alhaji habibu balarabe to inda babu ta ai da mun shiga wani hali na kunci da damuwa shi ko da bai da kuɗi da bai yin ja'iz ɗin nan ko kuma ya zo ya sadaukar da lokacin tafsiri baya bukatar ko kwabo gare mu kaga ashe duniya ce ta samu amma duniya ta kirki ga mutum na kirki da aka ya baya aka yi aikin kirki kuma sai ya zamo ya mahi mu jin daɗi da murna ranar farko kaga da shi aka zo aka yi shirye-shirye aka yi komai wanda za a yi haka kuma ko da yaushe ya samu hali za ka iya ka ganshi nan yana murna yana jin daɗi kuma da za a ce sai ya biya a zo a yi tafsirin nan da na tabbatar da zai biya mu ya zo mu zo jaiz hotel mu zo mu yi tafsiri ya biya mu saboda almalu salih lirrajul salih to kaga duniya kenan ai duniya ita ce kasuwar lahira duk abin da kai ka samu aljanna ba can kabbide shi ba duniya kabbide shi a to mi asson duniya mi aƙin duniya mi abbarin duniya abinda asson duniya duniya ta raba ka da Allah to shi asson duniya idan son duniya ya sa ka saɓi Allah ko ya sa ka ƙibin Allah to ka bi duniya ka ba Allah kuma ka so duniya ka ƙi Allah amma idan ya zama baka rabu da Allah ba baka ƙi Allah ba ka nemi duniya ta hanya mai kyau ta samu to ya ga wannan shi shedan ma haushin ka zai ji dan shedan na jin takayyacin mawadaci wanda ka bin Allah da dukiya ta yana taimakon bayan Allah ko musamman wanda yake taka tsantsan da haramiya wanda yake duk abinda bai san halal ba ne ba zai shigo da shi cikin dukiya ce ba to shi dan zahi ne yake ji da haka da manzo Allah ya ce dole a bar duniya wai dole a yi ƙoƙari ya zama duniya ba ta yi Allah gare ka ba ba za ka sami Allah don son ka samu wani abu na duniya ba ba za ka sa ba za ka kibin Allah ba don kwaɗan ka samu wani abu na duniya kamar masu bin masu kuɗin wasu sai a ga mutum saboda rashin sanin Allah sai ga bi dan siyasa ko wani mai kuɗi ya sa ka sabon Allah fasikanci kai kuma ka yi ganin kamar shi na iya wadata ka to wannan shi aikin Allah kuma wannan shi aswan duniya amma ya zama komi kaka son umhani ga mutum ka san Allah ka bayarwa ka san Allah ka arzita da haka in ka sabi Allah saboda ka samu arziki ka yi aikin banza dan sai ya ga dama zai baka kuma tun da kun bata da Allah ai baka batun ka samu abun Allah in ma ya baka kamar ka ga an samu to bala'in da zai biyo baya gwamma rashi ne da shi da wani sako in baka da duniya ba ka yi shi to gwamma a ce ba ka da shi baka sabi Allah ba ya yi maka shi kuma huskantuwa zuwa ga Allah kaga ai an ce la ilaha illallah kana nufin cewa dukkan rayuwarka motsi da natsuwa ka miƙa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai yadda Allah ya ce a yi za kai duk abin da Allah ya ce a bari ka bari shine al-iqbalu ala Allah tabaraka ta'ala amma ko sallah ka zo kai ba don Allah ba ai ba don Allah bane ba ruwan Allah da sallar ka duk abin da kai ba don Allah ba ai ba ruwan Allah da shi dan haka nan abin da zaka nabe Allah ka yi shi don Allah kuma rayuwarka duka ka ba da ita cikin tunanin mi Allah ya ce a yi shi za ka yi mi Allah ya ce a bari ba za ka yi ba duk da ka yi shiru akwai wanda Allah ya ce ka yi in za ka yi magana akwai wanda Allah ya ce ka yi in za ka yi tahiya akwai wanda Allah ya ce ka yi in ma za ka zanna in ma za ka tashi duk abin da ka yi to shi ne al'ikibalu alallahi tabaraka wa ta'ala idan ka yi haka to ka samu rabi me an rabi shine as-sidq wal ikhlas gaskiya da kuma ikhlasi wala ta tagau kada ku shishigi ku ƙetare iyaka innahu Allah basirun macikin sani ne bi ma ta'malu na abin da duk kuke aikatawa wa yujazikum bihi kuma zai saka muku da aikin da kuka yi wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun ya ku bayan Allah wala tarkanu kada ku karkata ilal ladina zalamu zuwa ga waɗanda suka zalunci kansu azzalumai to kakka yadda ka karkata gare su bi mawadatin da nuna soyayya tsakaninka da su aw mudahanatin ko ko mudahana aw ridan bi amalihim ko ko yadda da aikinsu da azzalumi da mataimakin azzalumi da wanda ya yarda da zaluncin azzalumi da wanda ya ji daɗin zaluncin azzalumi da wanda yake ya yarda haka a daidai to dukkansu ‘yan wuta ne Allah kiyaye ka ku karkata zuwa ga waɗanda yake sun yi zalunci bata masakumun naru sai wuta ta shahe ku inna lillahi kuma na amin halƙihi Allah na da aminai cikin halitta tai wa humul ulama su ne malamai masu aiki da iliminsu Allah ya sanar da su daidai ya amince masu su sanar da halitta daidai ya sa su yi daidai don halitta su yi koyi da su ga aikin daidai da haka Allah rike su umana fahim umana ullahi tabaraka wa ta'ala malamai masana masu aiki da sanin su su ne amintaccen Allah tabaraka wa ta'ala wa warasatu anbiya'ihi su ne magada annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yukhalidu salati ma lam yukhalidu salati matuƙa ba su yi cuɗanya da masu mulki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muddin malamai suka kama kansu ba su muhalada da masu mulki to su ne amintaccen Allah cikin halitta fa za khalatuhum in suka yi cuɗanya da masu mulki bi mawadatin da soyayya wa mudahanatin da mudahana shi da su koya musu gaskiya dan kan ransu ya baci waridan bi amalihim da yadda da ayyukansu komi an kai a ce daidai ne musamman wanda aka samu suna excellency wato komi zai excellent duk abin da zai yi shi ne mumtaz wanda yake ba wani abu wanda za a yi wanda ya fi wannan to gwamna ko shugaban ƙasa ya tabaka ɓanna a ce yiwa excellency sa yiwa excellency sa an yi daidai ba abun da za a yi wanda ya wuce wannan kuma tsakani da Allah da zai tashi sai an yi dariya an yi zoɗe ne cewa kaga mahaukacin banza kaga azalimin banza ka kuma dukkan su ba dan sun yadda ba amma saboda mudahana ɓoye aibi za a gwada mai an yadda amma tsakani da Allah ba a yadda ba ai abubuwan da ta excellence ya yi kaza excellence ya yi kaza da mulkin zai zai kubuce mishi ko a ce ayi juyin mulki waɗannan abubuwa musamman masu taimakon mu yan jarida da sauransu wannan abun da sun ka tattara na excellency shi za a tattara a kai shi kotu a mai hukunci wani ma a ce hukuncin rataya ko ma a halbe shi ko kuma ɗaurin rai da rai amma sun yana da rai wannan abu excellent an ɗauke shi mumtaz to wannan sai ka ce mudahana an ɓoye aibi an bayyanar da gaskiya amma ƙarya tana can ɓoye to duk wanda suka yi haka cikin malamai faƙar khanullaha wa rasula sun ci amana Allah sun ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wai malamai mahaddata Qur'ani kadai ba a'a yanzu shi cabinet na executive council shi gwamna ya ɗauki wannan ministan kaza wannan ministan kaza shugaban ƙasa wannan ministan kaza wannan ministan kaza wannan ministan kaza wannan SA na kaza wannan DG na kaza chairman na kaza shi ga gani ne ya mika musu amana haka in jiha ce wannan kwamishinan kaza wannan kwamishinan kaza wannan sa kaza wannan dj kaza wannan ciyaman na kaza ga gani ne ya mika musu amana to in aka zo aka yi abin da ba daidai ba sun ka ce ya yi daidai sun ci amana Allah sun ci amana maza Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wa ka iya a zo kai da shugaban kasa ko kai da gwamna ya abu ka ce ranka ya wannan fa bai dace ba wannan ba daidai ba ne kaza ya kamata a yi mutane suna cikin kaza da kaza da kaza in ka faɗi yau ka sha da daɗi gobe ba ka ƙara in ma ka ƙara jibi sai a waje da kai kai ko son duniya ya sakamanci da Allah ba ka son gwamna ya hushi da kai ko ko shugaban ƙasa ya hushi da kai da haka don aka abu ce daidai ne daidai ne haka sarakunan mu sarakunan da kusa gare su da fadawansu har abada ba ka ji an ce ranka yadda baka kyauta ba ranka yadda haka bai daidai ba bai dace ba wannan rashin mutunci ne wannan kaza ne a sai daidai ne daidai ne wani sarki ya zo kan wani rabon gado da ya rikice ya kira alkali ya ce mi'ar wannan rabo na gaskiya ya ce ranka daɗe kaza da kaza a bawa da kaza a bawa da kaza a bawa da kaza a bawa ya ce to shi a daidai ce haka Allah ya ce a yi ya ce ni ko ga da na ce ai a ba wa na kaza a ba wa na kaza a ba wa na kaza sai fada suka ce daidai ne Allah ya taimake ka daidai ne sai ce da ɗai ita muka ko wace daidai ba da ɗai ita muka ko wace ita muka daidai to ba wai sarakuna ba hatta gwamnoninmu in aka yi maka wani makusanci ga gwamna ko ga shugaban kasa in an zo wurin mitin kana challenging ɗin shi kanta wannan bai dace ba wannan ba daidai ba ne to sai a ɗauke ka maƙiyi kuma sai a yi gaba da kai kuma a an shi matsayin da aka baka ko kuma a kai ka gidan yayi akwai wani gwamna in aka zo duk cabinet din shi wata kwamishina guda ita kaɗai ka challenge din shi ga abin da bai dace ba ranka daɗe wannan bai dace ba saboda hujja kaza da kaza da kaza kuma aka daɗe rannan za a shiga mitin sai wani kwamishina guda ya ce mata wance ta ce na dan girman Allah ki daure yau kake magana har a gama mitin ya taso ta ce mi yace ni dai haka na gaya miki dan girman Allah kake magana har a tashi duk abin da anka kawo kala ko ya yi kyau kake ce ta ce to shikenan Allah ya taimaka an ka shiga mitin shi kuma gwamnan ya ta abin da ya ga dama na izgili ya ba da irin wanda ya kai ta dai ki magana ko ta yi ƙuro ta hankuri ko ta ta yi hankuri har an ka gawa mitin an ka hito to kamin a hito da aka gawa mitin sai gwamna ya ce aku yau baki ce komi ba aku aku baki ce komi ba sai ya ce kai wance aku baki magana ta cewa excellency shikenan aka tashi ashe wai ainihin za a yi wannan dan ta magana a ci mutunci ta kuma a kore ta saboda tana challenging gwamna to idan ya zamo ana muhalada da sarakuna musamman malamai duk abin da ka sani kai malami ne akan shi hito faɗi gaskiya komai ta banjama banjam arzikinka dai na hannun Allah baya hannun kowane mahaluki rayuwarka na hannun Allah ba ta hannun kowane mahaluki da haka nan hito faɗi gaskiya in an karba ka samu lada biyu in ba karba ba ka samu lada guda kuma ka hita daga cikin maciya amana Allah maciya amanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai da yawa suka zafi nisanta sarakuna da masu mulki fiye da kusanta gare su in ba kusa baka je ba gani ba to amma in kana kusa dole za ka ga wani abu wanda yake ya kamata a yi magana saboda giyan mulki tana tasowa da kuma jarrabawa ta Allah ce idan suka yi mukhalada da su da soyayya da mudahana da yadda da ayyukan su faqad khanullah war rasula sun ci amana Allah sun ci amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mukhaladatul alim li sultan ala qismaini shehu yace to amma zai rika hannun su malamai da kuma su kan su talakawa dan da an ga malami wurin mai iko sai a ce ba na Allah ba ne a'a ba shi aka ne ba wai da ka ga malami kusa ga shugaba baka ce malamin nan ba na Allah ba ne akwai wani wanda ya ce ai malamai yanzu babu na Allah ciki mutum zai zo ya gama ba da sallah ya gama tafsiri amma ka iske shi gidan gwamna ah to gwamna ba mutum ba ne gwamna shugaban ƙasa mutane ne sannan kuma suna neman wanda zai ganar da su gaskiya ya musu shawara ta gaskiya in ma su suka gano abin su suna neman wanda zai taimake su bisa ga zartar da gaskiya in suka yi wata banna ko wani abu da ba daidai ba suna buƙatar wani na kirki kusa gare su wanda zai ja hankalin su tunda dai ai mutane ne kuma ba annabawa bane ba masumai bane dole suna da rauni irin na dan adam shauna cewa biyan na kasu mahamma kuntu aina kamili shi ibrahim radiyallahu ta'ala duk yadda na zamo kwaya haƙiƙa cikakke to in dai mutum niki to yana ko da tawaya sai Allah ya guji cewa kai mutum din nan gajiyayye ne duk wanda aka yi shine bahaushe ya ce mutum dan tara ne bai cika goma ba to haka gwamna ko shugaban ƙasa ko wani sarki wurin zama ce dan tara to gudan nan da bai cika ba yana buƙatar malamai na Allah su zamo kusa gare su to amma sai da abin da aka gudu kada ka zama kamar mai yasan masai ka san shi mai yasan masai shi ba masai bane amma sai ya shiga cikin kashi sai ya yi dame da mai da kashi to kazantar nan ta duniyar da shugaba yake ciki ka yi ƙoƙari ka shiga ka yashe masai baka damu da kashi ba wanda yake shi adda wuya ko ku yanzu kana da ruwanka da turare in ka ce ka damu da kashin su ka zo ka cire wannan kayan ka wanke ka yi wanka ka sa turare shi da ke ta istighfari kana gyara al'amuran da ka gyaruwa amma in ba haka nan ba to haka da ka zuga ce hmm wata ku kashi a ce a wani ne ya san masai haka abu bai yi kyau ba shehu ya ce cuɗanya da masu iko ga malamai kashi biyu ce an ya kuna al'alim huwa talib ya zama malami shi ka biɗar mai mulki ya mu'amala da shi to wannan kaga tun na shi ka biɗa to duk sharuɗin da anka kafa mai bin su zai yi sannan kuma duk abin da yake hangen ba zai sa zai hana shi ya samu zai bar shi duk abin da yake hangen cewa bayan ya samu zai rasa zai bar wannan abu kuma ya san cewa Allah ne ya ce ayi to kaga wannan akwai haɗari ya zama malami shi ka daddoha shina fadanci shina bidan mai mulki yayi da shi to wannan akwai haɗari idan al'alim huwa allazi mala ila dunya fa hadha huwa al-mazmum in malami ya zama shi ka bidan mu'amala da masu mulki to haƙiƙa ya karkata zuwa ga duniya kuma wannan shine abun zargi aw yakun aw yakunu sultan huwa talib na biyu shine shi mai mulki ya zama shi kabida lil alim ga malami shi ko mai mulki ya san da jarrabawa ce Allah ya jarrabe shi da ita kuma yana fata shi jarrabawa ya da ya ɗaukaka duniya ya ɗaukaka lahira haka nan cikin aljanna to wa ya san hanyar shiryawa da Allah shine malami na Allah to ya jawo malami na Allah ya matsa mai sai sun yi mu'amala kuma tsakani da Allah ba irin yadda aka yi ba a cika mota da alarammomi a ta Abuja ko Kaduna ko a ta wani wuri amma tsakani da Allah kariya ce an ga yana harka da alarammomi amma in ka ji hira abun da aka yi har da wasu alarammomi kare ba ya ce akwai wanda ya zo ya ɗauki alarammomi aiki ne annan ya kai su ne ya kai tare da mai gida ko da aka dawo ran nan ya suna wata irin hira abin ta ya mai da hankali dan bai zato an ka koma ɗaya biyu uku ran nan kai da ya zo sai ya zo ɗauki mabuɗin mota ya jehi mai mulki da mabuɗin ya ce ka biɗi wani direba ba na iya wannan shigartaka to ba irin shi ba ya zama tsakani da Allah malaman da ka ɗauka ko malamin da ka ɗauka ka yarda na Allah ne kuma yuridu minhu alhidayata wal khaira abin da yake nema gare kawai shiriya da alkhairi ba wai don ya kwaba ba ya kare kai ne ko kuma don wata kawa ko da wani a'a tsakanin shi da Allah yana neman malamin nan ya zama kusa gare shi don ya shiryar da shi ya nuna mishi alkhairi kuma zai karba zai aiki da shi hadha ghairu mazmumin wala darar fi wannan ba abun zargi bane kuma babu cuta a cikin shi bali hadha warada da haka ya zo cewa sharrul ulama'i man yati salatin mafi sharrin malamai wanda ka zuwa wurin sarakuna wa khairu salatin man yati lil ulama mafi alkhairin masu mulki wanda ka zuwa wurin malamai shehu ya ce dai Allah ya ce kakku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fata masa kumunar in kun ki kuka karkata gare su to sai wuta ku ta shahi ku min auliya a masoya malakum ba su gare ku min dunillahi wani Allah ya hafazo na ku min wurin za su kare ku daga Allah komi tarin karatunka komi yawan sallarka komi yawan azuminka komi yawan dukiyarka komi yawan mulkinka baka da wanda zai hana Allah shi kama ka in Allah ta shi kama ka thumma la tusarun sannan ba za a taimake ku ba min azabihi a hana ku daga azabin Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu zulma min maliki ayya malikin kana Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda bai karɓar zalunci daga mai mulki shi ko mai mulkin nan ayyan kana kowane iri ne to babu ruwan Allah da shi kuma Allah ba zai kyale shi ba akan zaluntar talakawai shi sawa'un malikun kafirun aw muslim duk dai ne mai mulki kafiri yace zalunci Allah ba zai kyale shi ba mai mulkin nan musulmi ne yace zalunci Allah ba zai kyale shi ba ad-dawlatu tastaqim ma'al kuf daula tana daidaituwa ta tabbata ta bunƙasa tare da kafirci duk kafircin da ake inda an tsara adalci to Allah na kyale su saboda sakamakon kafircin nan duniya ba ta doka sai dai an tela a wurin ta jahannama don haka mulki na tabbata daidai tare da kafirci wala tastaqimu ma'al jawri amma mulki da daula ba su tabbata tare da zalunci wurin hukunci la'anna al-kufra jazaa'u an-nar faqat dan shi kafirci sakamako ne shi da wutar jahannama jahannama ko sai an ta lahira wa amma zulmu fala budda an yantaqima Allahu min az-zalimi fi dunya ba makawa ga shirin Allah Allah ya yi azaba ga azzalumi tun nan duniya ba sai an ce lahira ba ko dai a anshe mulkin nan kana ji kana gani baka mutu ba ba a yi da kai ya ishe ka bakin ciki kuma ko me ka tara shi mai mulki ai duniya kuɗi da dukiya su ne zai zuba da ya samu mulki to ya mulkin na ya kuce duk abin da ya tara kan gane cikin bakin ciki yake ko ya mutu ya bar duniyan nan cinjin da arziki ya ta abin da aka yi kuma cinye iska sakamako wali haza tajidu malikan kafiran idza adala la yadurru zalika mulkahu da haka zaka samu mai mulki kafiri amma in ya adalci to kafirci shi bai cutar mulkin shi jaza'u kufri iqabu fil akhirah sakamakon kafirci ne azabar da Allah zai mai gobe lahira wa ma idza zalama nasa wala budda an yahlika amma mai mulki in yace ya kama zaluntan mutane bai da makawa dole ya halaka dole Allah zai halaka shi ko da ko musulmi ne kana anusharwan malikan adilan anusharwan ya zamo sarki adili kataba ilaihi ahadu umalihi ɗayan ma'aikata ne ya rubuta mishi innal bilada akhsabat fi hadha al'am wal malu kathir ta'adhan li an azida fil ushur thalathata arba'in yace wannan shekara an samu ruwa na sama damana ta yi kyawu garuruwa sun samu tsatse an samu amfanin gona mai yawa a wannan shekara kuma dukiya ta yawa ga hannuwan mutane ina neman kai mana izini ushirin da ake ansa in ƙara salasatu arba'in kashi uku cikin hudu wanda yake shi za a bayar fama ajabahu sai ya ki amsa mashi bai amsa mashi ba baka taba saliyan ya rubuto rubutu da biyu a mai izini ya ƙara haraji saboda bana an samu dukiya ta yawa ga hannuwan mutane fama ajabahu bai amsa mashi ba wa tsalisan na uku ma bai amsa mashi ba baka taba ilaihi sai anusharwan ya rubuta mai jawabi yanzu yace kana fi sukuti an jawabika ma yazjuruka an hada yace shiru da ne maka to cikin shiru ina ban tanka maka ba ban baka amsa ba ya kamata a ce ka samu abin da zai kwace ka daga yin daga wannan magana kayi magana daya kayi magana biyu kayi uku kuma ka ki bari ce ka yi magana an ce maka bari ka koma an ce maka bari ka san maganar nan ba asarta ya ce ka ki bari ka zama haukaci kamar haka wani suka ce mishi ka rubuto ban baka amsa ba ka rubuto ban baka amsa ba ba sai ka kwatso ba ka daina wal'ana yanzu ko lamma abaita illa jawabi tunda ka ki gamsuwa sai da in na baka amsa to ga amsa kanan faqata udhunaka al-yumna wa arsilha ilayya iqaban li barawatika maza maza ka yanke kunnen ka na dama ka aiko man da shi shi as sakamakon azabar da zan maka saboda wasiƙun da kai ciwo mani ba kai ba gindi walan ma mata da anusharwa na ya mutu humila ala saririhi aman kuma nan da izinin shi yace ka aure shi sai bayan shekara guda a ɗauke shi ana zuwa gari gari jama'a ga sarki wanda adda wani haƙƙi ya zo ya faɗi a biya shi jama'a ga sarki wanda an ka cuta ya zo jama'a ga sarki gari gari gari gari shekara guda ba a samu wani wanda ya taso ya ce ni an zalunce ni ba to ji wannan mamaki to kaga shugabanninmu na yanzu wa zai iya wannan ko da dai a ce a taho da shi kada ya mutu a zo da shi kotu a ce jama'a duk wanda an ka taɓa zalunta ya zo jama'a duk wanda an ka ci haƙƙi ne ya zo jama'a duk wanda an kawa ba daidai ba yanzu a ce shekara guda ba mutum guda wanda wanda yanzu kuma sannan ba dan tsoro ba tsakani da Allah anusharwan bai cuci kowa ba kaga wannan kafirci ne bai cuce shi ba a nan duniya amma a lahira na kuma shi da Allah da ya makafirci wala ma mata da anusharwan da ya rasu humila ala siriri aman kamilan suka ɗaukai a kan gadon shi na mutuwa shekara guda ya duru na bihi fi mamlakati suna yawo da shi cikin mamlakati ya tsalubu na man yi ɗalibuhu bi haƙƙin fama ra'u a haɗin yi ɗalibuhu bi haƙƙin suna biɗan wanda zai nemi anushar wana da wani haƙƙi nashi da an ka ci ko ba a biya ba ko ba a cika bai ba amma tsawon shekara guda ba a samu ko mutum guda ba wanda ya zo na neman wani haƙƙin shi wanda an kaci sannan aka sauke shi aka ta aka rufe shi wa hadha anusharwa na dinnan kana kafiran ya zamo kafiri amma ya wannan adalci to abun tunane mu musulmin mu me zai hana su koyi da irin wannan adalci ko da dai kwatantawa amma a ce a zauna kana mulki babba kuka ƙarami kuka namiji kuka mace kuka mai kuɗi kuka talaka kuka kowa kuka kowa da Allah ya tsine Allah ya isa Allah gwada mana ƙarshen wannan mulki kaga to ina imani da Allah ina fastaqim kama umirta babu shi kenan da haka muna kira ga masu mulkin mu cewa a daidaita a zanki tsara ana dibin bakin gatari kuma gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah da haka kowa da kowa a daidaita sahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anan ne muka kawo ƙarshen tafsirin mu na yau alhamis bakwai ga watan ramadan alhamdulillah Allah ya ba mu albarka alqur'ani da watan ramadan Allah ya samu wanda ake yantawa cikin wannan wata domin albarkan manzan Allah da shehu fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة